الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin ashirin da tara ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun ciki kafin mu tafi hutun azumi a ƙarshen suratul safi sura ta sittin da ɗaya daidai yau za mu tashi sabuwar sura sura ta sittin da biyu wato suratul juma'a wanda ita ce sura sura ta sittin da biyu kamar yadda malamai suke faɗa san a jerin wato surori na alƙur'ani amma ita ce sura ta ɗari da shida wajen sauka sannan ta sauka ne tsakanin suratul tahrim da suratul tazawun kafin suratul tahrim bayan suratul tazawun ta sauka sannan sura ce madaniya ittifaqan da ba a ɗaya da sun taba kan cewa ba wani sabani cewa sura ce madaniya tana da ayoyi goma sha ɗaya a buɗa littafin dukkan malamai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa ne da fassarawa ne ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji cikin Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين bayan بسم الله Allah madaukakin sarki yake sabbihu lillahi duk abin da yake cikin sammai yana yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki shine sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin sammai da kasai yana yawa Allah tasbihi al-malik wanda ya mallaki kowa da komai al-quddus wanda ya kamata ya tantance a tsarkake al-aziz gagaraba da mabuwayi wanda ya karfin kowa kenan al-hakim kuma mai hikima duk abin da kaga yayi na halitta to akwai hikima ne sai ke huwa alladhi ba'atha fil ummiyyi kama ka tambaya waye wannan almalikul qudus al-aziz al-hakim din sai ce ma huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula shine wanda ya aikowa larabawan da basu iya rubutu da karatu ba ya aiko musu da manzo minhum kuma daga cikin su wanda yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su yana ba su tarbiyya wa yu'allimuhum alkitab sannan kuma yana karantar da su yana ilmantar da su littafin da Allah ya aiko shi da wal hikmata da kuma sunna sai ce wa in kanu min qawlu duk da cewa dama can sun kasance na fi balalin mubi suna cikin kasa wanda yake mabayyana malin ce yubir ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Allah yana ba da labarin cewa da abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne ko su ne kuma su ne masa tasbihi wannan kalmar a baya kafin mu tafi hutu akwai surun da muka biya masu tabbaha muna maimaita wato ɗaya daga cikin fa'idodinta fako fa'idodin tasbihi tana cikin kalmomin da za ka ga duka wannan af'al din da ake da su bi ne mudari madi da kuma wato amri da masdar duka Allah madaukakin sarki ya buɗe alqur'ani da da wannan fi'ilin a cikin alqur'ani da wannan kalma domin fi'ili ma bi kaga Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim akwai sabbaha sabbaha wanda daga cikin fa'idodin da malamai suke faɗa ba su da koyi da hadda alqur'ani cewa bambancin sabbaha da yakan biyo da sabbi shine duk surorin sabbaha in dai sabbaha ce in dai ka ji ayar jihadi to a sabbaha take zuwa in dai ta jihadi ce idan kana tilawa ba wani lokacin ka rikici ka ji ka ɗauko ayar jihadi a yi sabiyu a cikin yi sabiyu yi sabiyu to sabbaha ka koma a ayoyin yi sabiyu su babu jihadi amma a sabbaha ne masu jihadi ayoyin da suke magana kan jihadi kuma ka ɗan yi muraja a su kawai ka ɗebo su ne yawan ka koma gida ka gwada muraja a cikin to saboda haka kaga sabba ya zo da fi'ili ma fi sai fi'ili mudari yusabbihu lillahi ga wannan suratul jumu'a ga kuma wata surar da zamu zo mu tarar nan gaba da za ta yi wa suratul tazabur sannan sai fi'ili amri sabbih isma rabbikal a'la sai kuma masdar shi kuma da Allah yake magana akan subhanallazi asra bi 'abdihi laylan من المسجد الحرام سورة الإسراء to wannan yana ɗaya daga abin da mutum zai kalla ya gane tasbihi ga Allah lallai babban al'amari ne ko da yaushe ya rato bakinka ya saba da tasbihi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim ko wanda kake yi a sallah subhana rabbiyal a'la sauri da gaggawa wajen biyawa baya ba mutum tasiri a zuciya amma yayin da mutum yake a tasbihi a sallah ruku'i ko sujjada yake hararo girman ubangiji lokacin sarki shi kansa zai ji canji dangane da wato ambaton Allah ne to shi ne Allah lokacin sarki ya gaya mana cewa duk abin da yake cikin samai da kasai ai min jami'il makhluqat dukkanin halittu gaba ɗaya na iquha wa jami'uha masu magana da wanda ba sai kaga kaza yana yin tasbi zakara yana yi tsira yana yi kadangare yana yi amma ba wanda ya je zo ga yawa ga tasbihin kaza yau kan ma wani ya gudu ko wani abu ke tasbihin kaza to kai kaza ne kai na ka zaka yi na mutane don abubuwan da suke cewa wannan wai zikirin kaza ko abin da ya kama da wannan wannan kuskure ne ko na tsuntsaye ko abin da ya kama da wannan duk na su za su domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu da baya wa Allah tasbihi to amma ya ƙara da ayar yace walakin la tafahuna tasbihu amma ba ku ganewa to kai ya kai ka gane kuma Allah ya ce ba a ganewa ya ce suna yi ba bai ganewa sai shi kai kuma ka ga ko wani abu kana yi da gurgulo kuma ka ce tasbihin ka to amma bai a na kaza ne kai waye ke na kaza kai kaza ne in ka koma kaza sai ka yi wannan sai a ce ya yi didi saboda haka tazmin da Allah da annabi ya koyar da mu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim wa bihamdi wannan su za ka yi domin shine na mutane to shine wanda yake gaya mana yace sannan kuma Allah yace al-malikul quddus ai huwa malikus samawati wal ardi al-mutasarrif Allah shine wanda ya mallaki sammai da kasai sannan mai jujjuya al'amura a cikin su da hikimarsa ai al-munazzahu al-quddus shine al-munazzahu al-nazari wanda ake sarkacewa da wurin tawaya al-mawsuf bi sifatil kamal sannan wanda ake sifantawa da sifofin kamal al-aziz ga garabadau الحكيم كما من هكما إنه هو العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا الله كي ولي أيكو ودع الأميون ولن ما تربوتو الأميون حتى إلى روا واجب كما يدعى الله يبرع سورة آل عمران وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فقد فقد اهتدوا وفإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم bai wanda wallahu fa inna ma alaykal balad haka ayati ce wallahu basirun bil ibad cewa ka ce da lil ladina utul kitaba wadanda aka ba wa littafi a aslamtum shi kun miƙa wuya kun musulunta da Allah ya ce fa in aslamu in suka musulunta wa qadita rawtu sun shirya wa in tawallaw in suka ba da baya fa inna ma alayka albala abin da yake kanka kawai sharwa ne wa'azi na ba da wani amma shirya ta Allah yawa wallahu basirun bil ibad Allah ne gani ne da gani da bayi to kaga al-ummi muhammadin dai al-ummiyin anan kaga an ce kullin ladhi da qutul kitaba ya ce wal ummiyin larabawa ce da su al-ummiyin ma ne yake wa tafsirul ummiyin bi dhikri la yaqi man adaw amma da aka zo aka ce al-ummiyin shine alladhi la yaktubu wa la yadrus wanda baya rubutu kuma baya karatu to karka tsaya dauka ya zauna a kanta kuma aka ce mutum baya rubutu baya karatu to karka dauka ko duk mai wannan irin wannan zuba jahili karka dauka domin a game da wato masana suke faɗa cewa yare ba shi ne ilimi ba kamar yadda ko da yake zaka ji masana suna faɗa wannan yare ba shi ne ilimi ba to ba a zuwa kawai don mutum baya rubutu baya karatu a ce mutane domin za a ga wata kila sai kun tattauna a wasu abubuwan ko a harkar sana'a zai ga Allah ya baki kwarewa ta wani abu to kaga ba jahili bane a cikin abokin fira da malam ya rubuta professor Mansur a cikin littafin ina bi a littafi na daya ai ya bada misalin wani wani ya bada wani littafin misalin wani professor wanda suka yi tafiya da wani ya zo zai shiga a jirgin ruwan zai ce masa da wani ya bada kuɗinsa zai ce da shi to ga shi ya riko takarda ya ce kai kayan sai ce shi bai iya ba sai ce masa ashe jahili ne sai ka sa akwai wanda ba sa jin nauyin su gaya wa mutum cewa jahili ashe kai jahili ne sai juya rauni sai da aka je tsakiyar ruwa ana yi kawai wajen ya motsa igiyar ruwa ta motsa saboda haka aka ce kowa ya saka shi wannan da aka ce wa jahili kawai yana iya gyarawa sai shi mai tukin jirgin ruwa profesa ya ce da shi ya ce masa ina za ka yi ce shi ba ka yin kutewa ba ne ya ce ai na iya ruwa ya ce a shi da iya ruwa ya ce a shi kai ma jahili ka zo wawan kenan ko gwara ma shi wannan shi ya kuce zai tsirar kai in kai kamar ruwa ya binne da kai ba za ka tsira ba mutuwa za ka ko kuma wani labarin da ya kuma kawo ba karkashin wannan akwai irin a mutanenmu da aka yi a baya sai aka yi wani direba kwararre direba ne kwararren direba saboda haka shi iya abin da iya kenan bai karatu ba amma shi ya iya tuki da tura suka zo suka ce kamfani ne suka ce su ba za su ɗauki ko direba da yake sai ka iya rubutu shiga da wuta aka zo kansu aka rage tunda ba su iya komai ba to sai suka ba su ɗan wani abu cewa kowa ya ce ce wani abu ne yana zuwa cikin sai geran wato kayan nan da ake zuwa a faranti su tamtam su su ɗaya su gara haka da goro kawai ya biya sai yake siyarwa dan ka ce mai wannan Allah ya kama albarka daga gona da alewa da biskit kawai sai ya buɗe tireda yana buɗe tireda karkace ne wannan ba ɗau lokaci ba sai ga shaguna a kasuwa za ka je sun da ake ma yana da shago goma ka je karfin gwari a ce ma yana da goma ka tafi sabon gari ya tsara shaguna rannan sai ya ɗauki ba hamsin ne ta bude ita wani saboda kuɗi sun mai yawa a jafari ya je a ji yana zuwa ya samu marjan banki ya gaji da kuɗi yi mata ya ce alaji da ya kazo yi kasan su ana ba su kula ta musamman aka kai shi kuɗi aka kama ruwa aka yi yadda ajiya ya zo yi sai aka ɗauko mako da aka ɗauko fom aka ce rubutu gaji ya ce me zai da wannan aka ce ya rubutu za mu yi shi bai iya ba ya ce kuma ka sa ba ka kuma ya ce kwarai kuwa yake kwarai kuwa ya tsaya yana kallon sai yake masa ai bari in gaya ma wani abu sai yake to kai ko alaji a kai ka tara kuɗi ba kai karatu ba sai dariya haka yake wata sai dariya sai da to ya ɗauko wannan labarin da wani ya ce masa kuma kullum ya ce kaga wannan yanzu ban hamsin na kawo ma ya ce to shi ne ya dawo mai ya ce ma kasuwa kaza ina da shaguna kaza kasuwa kaza ina da shaguna yace kuma ban sanya ake kirkiro ba har zuwa yanzu yace kullum kuma kullum sai ba duk wata amana da kuɗi yace suna shigowa ba tare da na san sun shigo ba eh to shi ne malamai suke cewa ko shi ma da ya kawo a darasin littafin yake cewa kada ka kalli mutum kawai ka ce ba jahili domin kowa da ya kwarewa da Allah ya masa Allah ba da kuɗin sarki a duniya kowa yana ba shi duk wanda ka gari yana da can kawai in lahi a ka da yawan mu ba mu amfani da su amma duk wanda ka gani a rayuwa Allah ya ba shi wani can hatta a dukiya da kake gani Allah ya taɓa buɗa ma wata hanya da za ka samu kuɗi kai watsi da ita Allah ba ya kyala mutum haka kawai ba ya to saboda haka wannan shine al-ummiyuna shine wanda shi aka fil ummiyina rasulan shine wanda ya aiko wa wato ammawa wadanda suke kuma wasu malamai suka ce kalmar ta zo ne daga asalin al'ummu mahaifiya domin an aka haife ka aikar lokacin da aka haife ka wata iya rubutu wa iya karatuwa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum bi la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida saboda haka Allah shi ya fito da ku daga cikin iyayen ba ku san komai ba sai ya sanya muku bi da gani da zuciya shi ne asalin dan adam to saboda haka shi ne al'ummiyuna to shi ne ma da ya kawo mana wata fa'ida yake cewa kar mu ɗauka al'ummiyuna ta ta aita kan larabawa kawai sai ce akwai ayoyin da suke nuna ba iyakar ya tsaya ba العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب haka suke faɗa ƙa'ida ayin kibra a kalli abin da wato lafazin ya game da shi ba wato dalilin saukar abu ba sai ce Allah ya ce wa inna hu la zikrun laka wa li qaumi kaga ai Allah ya gaya wa annabi cewa shi alqur'ani daukaka ce a gare ka da mutanen ana magana da sahabban da suke tare da shi a lokacin kamar yadda ya zo a cikin suratul zukhruf amma kuma mai tafsiri yazo zai ga ba wa huwa zikrun li ghayri yatadakkaru nabi sannan abun ambato ne ga wanda ba larabawan ba ba domin muna tafsiri ba shi yanzu muna jira da sunan mu qur'ani ba mu aka saukarwa ba lokacin ma aka saukar ba amma ya shafe mu sannan kamar yadda Allah ya ce wa zir akira ta kal aqrabi gargadi gargadi ga dangin ka na kusa to shine ma da yace a wannan ma wa hada wa amsali la ilahi qawli kul ya ayyuha nas kaga a cikin daga asrabi iya dangi annabi zai wa wasi da alqur'ani hadda Allah kuma yake kul ya ayyuha nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ga aya ma ta wato ko da shi wani ishari dai da shi ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya to kaga ba iya dangin sa aka aiko ki zuwa gare shi ba kuma Allah yake ni unzira kun bihi wa man bala Allah ya sauka mu alqur'ani dai ni ne wato wanzira kun bi muku gargadi da shi wa man balaga ga duk wanda qur'ani ya lesa ne har kiyawa sai to shi da haka ake fahimta alqur'ani kuma Allah ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan nar maw'idu cikin suratul hud to ma ne yake wa hadhihi al-aya hiya misdaqu ijabati Allah li qadirihi Ibrahim alayhi salam kuma wannan aya da Allah yake huwa alladhi ba'atha bil ummiyina wato tana wato tabbatar da addu'a da kakanmu baban annabawa yayi lokacin da yayi addu'a a Makka rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ai ai wannan addu'a yace ya Allah ka aiko musu da manzo daga cikin su mu yake nufi wanda zai zo yana karanta musu ayoyin su kuma yana karantar da su littafin da Allah ya aiko shi da shi sannan yana ba su tarbiyya to malamai suke wannan amsa ce ko addu'ar da Annabi Ibrahim yayi ce Allah ya amsa shine huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim kuma yana ba da tarbiyya shi ne malamai suka ce duk ilimi idan babu tarbiyya to ya zama aikin banza ba tarbiyyar annabi ba a nan za ku gane kullum muna ta faɗa idan ka ɗauki social media duk yadda mutum zai kai da surutu in ka ji yana zage zage ku bari da sauraron don ba tarbiyya ke koyar da kai idan mutum yana da hankali a wannan zamanin da ake ciki ma ai zaɓe kake ka zo wane ne kana bibiyar sa imanin ka zai karu ba wanda zai ragu ba ba wanda zai zo ka ba shi da kokwanto a cikin abubuwan da kake shari'a a kai ba saboda haka tarbiyya ilimi babu tarbiyya ba a bukatar sa ilimi da tarbiyya shi ake bukata za ga wani Allah ya ba shi ilimi mai yawa ba zai iya magana in ya zo za ga duk abin da ya zaro faɗa yake sannan za ka ga a har wasu emojin za ka ga da ana emojin ya fi fitowa a gurin mata amma yanzu za ga mutum a mubbari emoji da ke yake magana duk wanda yake mai fahimta mai karatu da yawa ko ba da yawa ba ma sannan mai shekaru da experience yana kallon yanayin ya ga wannan emoji da yake magana wani lokacin ma a gida aka ba da mara sai ka huce a masallaci ba a bukatar wannan ba a bukatar sa ana bukatar ko da yake ka samu nutsuwa yadda in ma imo cewa al'umma sai kai za ka sako da ita amma idan ka zama wato ka shiga cikin rudewa idza zalla alimun zaka bi jannati ya alam daga lokacin da ne karantarwa ya zabe to sai ya jawo su wajen wani ya zabe shi kadai yake faduwa to shi ma da in ya zabe sai ya janyo jama'a baya faduwa shi kadai mutuwar yawa ake yi in dai gini in dai ya zabe wallahi ba zai tafi shi kadai ba sai ya jawo su dan bi yadda bi yadda ya kai da fito da barna har akwai da shi suka gamsu da shi shine illa saboda haka lallai mu gane shi da za ku ga malamai da yawa sun yi rubutu malamin ibnu jami'a da littafi tafsiyatul nufus ya ake ba wa dukiya wato tarbiyya riyal tsari da rubuce kallo asali gargiti ne na littafin ayya ulumuddin littafi ne na tarbiyya shi ma gyaran zukata shi ta ina yawan faɗa kamar yadda malaman mu suke gaya mana duk malamin da ya zo kaji yana biya ma riyal tsari ne ya koma bayanin fiqh to bai gane sakon ba ba a bayanin fiqh a riyal tsari kawai abin da zai taba zuciya ake faɗa tarihi wannan tarihi zo ake kawai da ka faɗa ya ya tafi zukatan mutane shi ake bukata a riyar misali in kana son fikihu ko ba bulu gulmara ko umdatul ahkam amma a riyar misali tsantsar wannan tarbiyyar ake so kowa ya koya da abin da kaji an yi kokari ga kwatanta wannan shi saboda haka wannan kuma al'umman ba yanzu shi take bukata dan za ka mutum da sunan malam da yanzu ya dau awa daya yana zagi wani malam shi kuwan zagi kaji mutum yana bayani yana cewa mu za a gaya wa kaza duk dan kaza din da yake kaza sai mun maka kaza wannan ba malami bane wallahi duk karatun sa domin annabi alaihi salatu wassalam cewa kai al'aula ma warasatul anbiya ko Allah da kansa yake wa lahu wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi bi subbu la adwan bi ghairi ilmi duk wanda ya rubuce Allah wato annabi Isa Allah ne Maryam ma Allah ce ba zagin Allah ya ba ku ta waje annabi ya zage su ba ya zage su kwata kwata hujjoji ake kawowa me yasa ba za ku yi kaza ba kullum haka muke biya alqur'ani amma yanzu sun koma yadda ka ga sojojin maka na yan siyasa haka wasu suke yi a harkar balinta wallahi su ma sojojin baka ne saboda haka ku fahimta da kyau ni abin da nake kallo kullum rayuwar mu tafiya take kuma karewa take yi kokari ka ga wanda zai sa imanin kai haɓaka ba wanda zai ma garin sa ba duk karatun ka kuma karka saurare shi akwai wanda da yawa ne yanzu ko tafiya nake a waya ta zukan ko ko magana ce ba na so in ji ba kawai ka wuce wanda za ka amfani da shi za ka rika saurari sai ka zauna lafiya domin akwai kowa da irin zuciyar sa ko nan aka faɗa abin akwai abin da kai ko da ba ka gaya wani ba sai ya dame ka to kar ka saurara to amma matsalar shi ne al'ummar mu ta yanzu saboda lalacewa ta fi son ɓarnar idan da mutum zai zo yanzu ya ɓarna to zai samu wanda za su yi laikin sama da mutum ta dubu ɗari biyu ai kamar wannan waka ce da fito kwana mu da muna da cewa wallahi wani lokacin a cikin malaman mu manya ni ina wannan magana wani lokacin wani abu ya fito ko wani abu da ya faru kwanaki wani malami a manyan malaman mu ya magana sai da na faɗa a gurbin na ce malaman mu iyayen mu su yi haƙuri amma wannan matsalar kada malamai su ke kara kuma da wani malami ya yi magana sai da ta zama matsala saboda akwai abin da NGO din nan da wayannan tura suke wato dabaru su hurgoji sai kawai duk wani su tallaba sai su sa malamai su musu talla abin bai na rantsi da Allah yanzu kamar wannan da wannan shashaken yaron da ya zo ya waka da wannan inda kowa ya yi wa al'ada yan banzar kawai ke tattaka ba wanda ya san an yi amma aka ce hizba ta yi magana ba bukata ba bukata akwai abin da ya zo ko kallon sa karku domin wallahi haka zai wuce a banza yadda yake a haka ba a san da shi ba amma daga lokacin da malam wani ya yi bayani a kansa wani ya mun bari ya bayani wani ya zo a yi yi yake ai kaza to wani zai bai taba gani ba zai ce da Allah a nuna ba wani ake magana sai ya gani to irin wayannan dabarun ya kamata a ce malaman mu da yawa sun wuce wannan gurin dan da yawa wani abubuwan wato su suke tallarsa saboda mun barinsa guri ne mai sauki da ba sai an biya kuɗi ba za a yi talla bai kuwa ka'idar gidan rediyo kuma ko magana kai ta wani abu sai a ce to ka biya kuɗi domin tallakai to amma kai yanzu abun bari kai tallar arha ma kullu ba yu'rafu yuqal ai ba komai ne ba ka sani ake faɗa ba kuma malami ya zama mai dabara da tsarin da kawai ya zanto idan wato ya biyo ta kan aya zai yi bayani akan wata matsala kawai ya tsaya ya bayani na ka ga wato ilimi ya fi zama ba wai kawai ka rika albauku zati wal mutaraddiya ba wani tsarin labari ne ma wani zai yanzu wani da kai yana ta yawo a social media ya ba da wani labari kai ka san wannan labarin wasa hausa ne na rantsi da Allah kuma kana ba da shi a matsayin malinta wata hausa ne ina fara kallon ce wallahi kafin a je karshen ce wallahi wannan drama ai akwai abubuwan da kai a hankalin da Allah ya baka za ka ga cewa to duk garin ba mutane a garin ko a yi ruku kai irin wannan tabara ai ya kamata a yi mamaki ballan za ka san musulmi kuma za ka wani malami ya ba amfiyaki kuma da rawanin ka kana ta bayani cewa wai kaza ya babu kai an baka labari ba za ka yi tasabbuti ba in mafaɗin magana wawa ne kai wawa ne yawa ya kamata in ji akun ba su kun bina ba in fata sabbuti nan ne a yi tasabbuti ka bibiya a yanzu a ƙasar musulmi ko da yake ba ma na so in ba da kan labarin ku gano amma dai a ƙasar musulmi akwai abubuwan da in aka wani ana fara yanzu za a gane cewa wallahi wannan dai lan wa alhulan ba zai yi ba amma kuma ka ba da labari cewa ya ba kawai saboda kai kiran ne bidiyon ke zama bayan a ciki kenan kawai ba Allah ya kawai to saboda haka wannan shi ne abin da al'umma mu take bukata gaskiya da nufu tarbiyya ilimi da tarbiyya lallai mu fahimta da kyau yanzu abin da yake damun mu shine akwai ilimi amma ba tarbiyya shi yasa kun ga abin da Ali ya je wa Imam Malik kenan mahaifiyarsa lokacin da ta zo ta ɗauke ta kai shi gurin rabi'atu ra'ayi ta ce na kawo ki ne koyi tarbiyya kafin ya sha ilimi kuna kallo imam malik da ƙananan shekarun nan nasu tun yana ƙarami ba yawo kansa ba hula ba rawani ya zo tarbiyyar imam malik in kana karanta a cikin siyarwa alabi lubala ko da ta bai da malala a kawo tarihinsa in kana karantawa dole ta baka sha'awa me yasa saboda tarbiyya ya fara koyo ya sha kuma karatu fahimta za a kullum ba kiri ke ila ya wani abada duk wanda wai da abu ba ya iya bare shi wannan nauyin da yake a kanmu ba wai iyayenmu da suke nisa ba ba da yawan mu matasa yanzu suna da yaya wajibi ne ka duba wanda za ka danka wa ɗan ke kullum ba da shi duk daga na ke samun lokaci ya balle sai wani gini girman zai sai wani gini idan ka je ka ga mutum malamin da zaka mika a ɗanka yana a jar ko yana wani abu wanda bai kamata ba a fili to kaka waje ɗanka duk karatunsa domin sai ya koya wallahi yaro yana da wannan saurin koyar abu ko hula kake sa a haka Kar- in ka ga yaron ka yana yawan sa hula a haka to ka je ka duba malamin sa na boko ko na islamiyya wa za ga nan ya koya saurin koya ake yi saboda haka wajibi ne a kiyaye cewa wato nauyin da Allah ya dora mana mu kula da shi a nan gaba nake so ɗaya daga cikin matsalolin da muke samu yanzu za ku tarbiyya ta yi baya na faɗo na abu yaron abba dujar da ake ta sawa yana ta yawo yawo ya yi hira da shi dan shekara ishirin ya karkashe mutane a jigawa ya kashe a kano ya ce kano da ba gida ce duk ya zama ko ina kowa ya ji wannan labarin shekara ta nawa kana yi yake shekara ta goma sha biyu sai nake gina wa iyali na nufi kin ga tun yana shekara takwas yake kisan mutane domin shekara ishirin yanzu tun yana ɗan shekara takwas ya fara kashe jama'a ka auno yanzu da ɗanka kawai hararowa ne sai na ga abdulhadin ba ya girme shi san da ya fara abu mutane ɗauka suka yi da yawa akwai wanda suka ɗauka lahira kawai labari ba ki yadda za a je ba wallahi Allah domin shi yadda da ba akwai lisanin lahar akwai lisanin bakar kada biyu akwai wanda zaka faɗa a baki akwai wanda aikin ka shi zai nuna to da yawa aikin wasu mu baya nuna haka baya nuna sun yadda da alkiyawa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye shine wa yuzakkihim sannan kuma wa yu'allimuhum alkitaba yana karantar da su a kitab littafi wal hikmata da sunna kaga nan ɗan kala kato don kace yan qur'ani a ka girmama su a nan za ka ƙara gane bata tsantsa domin ga abin da aka turo annabawa su koyar da mutane littafin da yake hannun su da kuma abin da tarbiyyar ita za a koya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad kana lakum fi uswatun hasana saboda haka ko da duk ko da yau annabawa abin da Allah ya turo mu bayan sun karantar kuma akwai kwai abin da suke yi duk abin da suka zo da shi duk motsin su addini kuma a nan muka biya kafin azumi muka biya kafin azumi cewa wannan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zo ƙarƙashin ayar wa ma'ata kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ai mun kawo abin da ya fara kansa lokacin da ya zo yana wannan yake cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya ce la'ana Allahu ruwatila wal mutawkila wal wajima wal mutawkila wal farida wal mutafallika al mughayyirat bi khalqi Allah ya kawo wannan hadisin na Bukhari to Allah ya kiyo masu tsarin gashi da wanda suka tsara musu da me yin kyautawa tatu da wanda ta yi da wanda aka yi wa da wanda take zuwa kankare mata hakuri sai wata mata tana gurin ta ce na karanta alkur'ani daga farko har kanji ni ban ga wannan gurin ba tun daga babbaka har nasi ta ce na ji ba wannan gurin kawai annabi sai annabi da yi ta ba ku fara kikkiro da ce kuna sai ce kin karanta ko ta ce ta karanta sai ce to baki karanta didi ba ita wallahi ta karanta sai ce to baki karanta wa ma ata kuma rasulu fa khuduhu ba wa ma da hakum anhu bandahu duk abin da manzo ya zo muku da shi ku rike wanda ya hana ku hannu to yana ba da wannan hujja kuma sai ke saranda sai sai yi to ta gani yace to kai ma dan ka ba ta yi eh mana ne ka hakura ba sai ta ai ki da ki gani kawai sai ta lawo ya bi da tana zuwa gidansa sai sallama kamar wani abu ne ka ta suka gaisa ta kare mata kallo ta dawo ta ce yi juna ya da duk abin da kake faɗa sai ya ce mata ai da ba ta bin wannan tsarin yace da ba za mu zauna da ita ba haka yake mata yace da ba kan tsarin da annabi ya zo da shi yace Allah ba za mu zauna da ita ba shi ne amsar da ya bata su saboda haka wannan gare shi kan sarati ne ga wanda ake su kan kala kasu kawai ya za ka yi sallah ya za duk da aka yi ayyukan addini gaba ɗaya ta hanyar annaba aka samu shi yadda za a yi shi za har yanzu ya tsara kato za a gaba su da sallah guda ɗaya kowa da fahimtar sa sallah wani ya ce kawai tsaya za a yi sakan goma wani ya ce a sai an kai kaza wani ya ce a sai an yi rukuni to ai an ce warka'u wani ya ce an ce warka'u sai aka ce kuma ina aka ce farfa'u ku dagu
sai da kai na rukuyi kuwa ila yau da kiyamati ba inda aka ce a dago ila ka tafi sujjada shi ma ila ka ce ka dago daga sujjada babu aikin hajji in ka je a ina ka babu yadda ake yi hadisin jabir ne dogo shi ne bayanin aikin hajji kai da kaje kikan kake ya kake yi babu a cikin alqur'ani babu annabi ne ya zo yi sahabbai suka gani suka rawaito mana suka gaya mana ga yake yi shi sa Allah yake man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shirye shi ne shirye Allah ka shirye da mu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wanda ya fadar kuma ba za ka taba samun wanda zai shirye da shi ba Allah ka tsare iman wannan zamani da ake ciki da ba za mu ta ganin har gidu iri iri kai da ka ta addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik kun san ɗaya daga cikin sunayen Allah kenan muqallibal qulub sunan Allah ne baka kai shi ba ka kai da suna amma sunan Allah ne ya muqallibal qulub sunan Allah ne domin annabi shi ya bada karara cewa ya Allah muqallibal qulub mai jujjuya zukata sabbin qalbi ala dini ko ala da'ati saboda haka wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske ya daga aya biyu ko dauko ta kada yawa inda nake ganin za mu kai ayar aya ta ɗaya yawa to sai yake cewa na ga halin ku bari ci gaba to shine wato wa ya'limu wal kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl tunda cewa da matan da matan labi zalalil mubin a cikin fada ce mabayyane sai Allah ya ce
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah ya ce wa akharina minhum da wasu daban daga cikin su kaga wato su wannan al'ummiyun da aka faɗa larabawan wannan lokacin sai Allah ya ce da kuma wasu daban minhum daga cikin su wanda lam yalhaqu bihim waɗanda wato lamma yalhaqu bihim su ba su haɗu da annabi ba mu kenan mu ne waɗanda ake magana mu ba mu ga annabi alaihi salatu wassalam ba to sai Allah ya ce hadda mu wa huwa al-azizul hakim Allah madaukakin sarki wato hadda mu Allah ya aiko wa annabi alaihi salatu wassalam ba iya su da suka gaishe ba wa huwa al-aziz lalle Allah shine gagarba da mabuwayi al-hakim kuma mai hikima Imam al-Bukhari yana da ruwaya daga Abu Huraira da yake cewa kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah dama sunan da kenan an samu sunan daga ayar Al-Qur'ani da kuma hadisi haka Abu Huraira ya gaya mana cewa suratul Jumu'ah kamar yadda ya tabbata cewa Abu Huraira yace Annabi yana karanta ko hadisi ne guda Abbas ne in ban manta ba cewa Annabi yana karanta suratul Jumu'ah da suratul Munafiqun a sallar Jumu'ah wani lokacin wani lokacin kuma ya biya wasu surorin daban to sai yace sai aka saukar da wannan sura wa akharina minhum lamma yanhaqu bi da kuma wasu daga cikin su wanda ba su haɗu da annabi alaihi salatu wasalam ba kalu da bai ta ce maru ya rasulullah wa'annan wa'annan mutane ne haka falam yuraji'uhum hatta ila salasa annabi bai ba ta amsa ba sai da ƙara tambaye ta karo da ji ya rasulullah su waye yayi shiru suka tsara yin magana karo na uku ya rasu da lasuwaye abu ne da yake a lokacin salman al-farisi na cikin mazauni haka shi ba balarabe bane domin an ce al-ummiyun al-arab ko shi ba balarabe bane saboda haka fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ala salman sai annabi ya dafa salman ثم قال فيه لو كان الإيمان عند سوريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء yace da imani a wajen wancan tauraron da ake kira turayya yake tauraron da kake hangowa ne haske kusa da wata to da a kusa da shi imani yake yace wallahi da wasu mutane daga cikin irin waɗannan mutanen da sai sun je sun ɗauko shi saboda imanin kaga wannan yabo ne Allah ya yabe mu cewa a cikin mu ma za a samu waɗanda za su yi imani mai kwari daga hadisin muslim da Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaito haka ibnu Abi Hatim ya kawo a tafsirin sa malam ce babi hadal hadith dalilu ala anna hadhihi sura madaniya wannan hadisin yana nuna cewa wannan sura ma madaniya ce me dalili saboda Abu Hurairah ne ya rawaito hadisin kuma Abu Hurairah bai musulunta ba sai bayan an yi Khaibar kuma Khaibar kun ga an yi yakin Khaibar ne a shekara ta nawa a shekara ta nawa ya salam shekara ta shida bayan hijira ko a lokacin ka ga da annaba da salatu ya abu wani ne yazo musulmi da bayan yakin kaibar ai shekara hudu kawai ya tare da annaba da salatu wasalam mun sha ba da wannan misali a shekara ta da bayan hijira to da haka shine shine wannan to shine yake cewa lallai wannan suran madaniya kuma da mu faɗa dai a farko wani hada ta tara wato sai ce wa haka yana nemi lamma da akubi humul ahadi shine a jama'u wanda ba balarabe ba wa kullu man saddaqa annabi min gairi arab da duk wanda ya gaske da annabi alaihi salatu wasalam wanda ba balarabe ba sa'ad bin sa'ad yana da ruwaya sa'ad bin sa'ad as-sa'idi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna fi aslabi aslabi aslabi rijalun wa nisa min ummati yadkhuluna al-janna bi ghairi hisab yace a cikin tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan sai da lissafa guda uku waɗanda ba ma za su haɗu da annabi alaihi salatu wa salam ba tsakan jikokin jikokin jikokin wayannan da ake tare da su yace akwai wasu jama'a da za su shiga aljanna saboda nagartar su ba tare da hisabi ba Allah ya sa mu na cikin su to saboda haka annabi yana da tabbatar wa sahabbai cewa ba su kadai bane waɗanda alherin wato zuwan annabi zai tarar wato zai tarar ba har da wasu da za su zo a baya sai nan kuma sai annabi ya karanta wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim lalle akwai wasu daban daga ciki wanda ba su haɗu da annabi ba annabi bai haɗu da su ba wa huwa al-aziz kuma shine magwayi al-hakim malin yani baqiyatu min baqiyati min ummati muhammad ragowa daga cikin ragowar al'umma annabi alayhi salatu wassalam wa huwa al-aziz al-hakim aizul izzati wal hikma Allah shine magwayi ma'abucin hikima fi shar'ihi wa qadarihi cikin shari'a da tsarin sai ke zalika fadlullah wannan falala ce ta Allah اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ وده هو أبدا جيوا كفلا سوى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم kaga wannan falalaci Allah ya aiko musu wato ya aiko wato ummiyai larabawa manzo daga cikin su yatlu alaihim ayati aiko annabi alaihi salatu wasalam cikin larabawa ko cikin al'umma daga cikin su ayi bai domin Allah ya ce da kalmar nan lawa alal mu'minina id ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ai kuma da wani zatu salamu shi ba Allah ya yi muku baiwa ya aiko muku manzo daga cikin da ba aiko mala'ika ba aka aiko mu annabi wanda yake wato daga cikin ku kun san shi kun san sanansa يتلو علينا آياته والزكيم ويعلمه لما الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يوريهم أجمعين بعمل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم da kuma wasu daban waɗanda ba ta haɗu da annabi alaihi salatu wasalam shi ma bai haɗu da su ba wayannan nemomin guda biyu aka faɗa to shine aka ce zalika ba ce zaliku ba zalika fadlullahi bai ta ba ce zaliku ba kuma dukkan su ni'ima ce shine malamai suke tambaya suke cewa wannan dalilin yana koma zuwa ga ai ko annabi alaihi salatu wassalam ko kuma wata al'umma da bata haɗu da annabi alaihi salatu wassalam ba wanne yake nufi da gaske shine suke cewa duk duk duka zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala Allah ce da yake ba wanda ya ga dama domin ga wasu ni zamani da annabi sun ganshi ya gansu har wani zai ba ya taba ba su kyauta amma kai wuta ne ka Abu Jahil sun da annabi Ali da Abu Lahab sun da annabi Ali sallallahu alaihi wasallam wasu ma sun dauke shi nan da yana jariri amma ba su musulunta ba to ka kai yanzu da Allah ya kawo ka fadlillahi ne yuti man yasha shi yasa kar ka zo yanzu ka dame mu da waka cewa da zamanin annabi ka zo da kaza malam ka bi shi yanzu kawai don wata kila wallahi da zamanin da ka zo kana ci ta yara Abuja ne domin a yanzu ma fada ake da kai akan abin da Annabi ya faɗa ko ba haka bane kullum ko ba ake da kai an sai a ya faɗa ka ce kai kai baka yi ta ba ba haka ake fama da mutane ba yanzu wataƙila ga kana cikin wayannan wanda suke dadawa annabi tarku kawai ka bi yanzu za ka bi ba wai da sai ka cika gari da cewa ai da kaza da an yi kaza a Allah yana sanar da bai kasa billahi ladhi da tun kana cikin da Abu Jahl to tin tin yanzu da Allah ya kawo ka yi maka yanzu kuma ka tashi a iyayen ka ba baka san waye farkon musulmi ba to ka gode wa Allah ka tsora kawai yawa domin kowa yanzu da za su je ji a cikin munan a masallaci a ce ya faɗo waye ya fara musulunta a aikin sa bai sani ba kawai a cikin musulmi ka taso wannan falalai to abin da ake so ka dora kawai wajen biyayya da annabi alaihi salatu wassalam to shine zalika fadlullahi yu'tihi man yasha sai yace wallahu dhul fadli azim lalle Allah ma abokin falala ne kuma falalan ma babba yani ma adahu Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lalle da Allah ya turo da annabi alaihi salatu wassalam ko shakka babu lalle yayi ba falala babba min nubuwa na daga annabta al'azima wadda take babba wa ma kasa bihi ummatahu min bi'ati da abin da yake fanci al'ummar da na aiko annabi alayhi salatu wasalam shine zalika fadlullahi yudihi man yasha yalla yake
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce matarin da zina hummilu taurata lallai misalin waɗanda aka ɗora musu aiki da taura sun balar ya hamiluwa amma suka yi aiki da ita kamar tarin shi ma irin wayannan mutanen kamar da kare ya halilu asfara wanda ya dauko wagagen littattafai manya manyan littattafai kutubun sitta wannan kutubun tafaje duka littattafai manya na ilimi a bayansa amma bai zama ya dauko ba shi da ki yadda ka dora ba littattafai da ya a wanda ya doro ba kasa duk ɗaya ne ko da bambanci ba ruwansa kawai shi shi wanda ya fi nauyi kawai ba shi zai fi damunsa amma ba abin da ya damu da shi to akwai wadanda Allah ya tabbata da haka sai Allah yake bi ita maganar qaumin ladina kazzabu bi ayatillah da misalin mutanen da suka karyata ayoyin Allah wallahu la yahdi qauman zalimin Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai malam yayi gari yake ya kula da ala zaman lil yahud Allah yana magana ne yana jirgin yahudawa alladina a'law tawrata wa hamaluha lil amali biha waɗanda aka ba su addaura za ka tarar da mutum hafizi ne na addaura an ce ya aiki ne dama baya aiki sab kai ma kar haddace alqur'ani yanzu ka koma bokanki sai kake da wayancan ba ku da bambanci wallahi ko kuma ba ka da bambanci da wanda bai haddace ba shi sa kullum ma da dan alqur'ani sai yayi hakuri domin Allah ya ba wata baiwa ka samu sifofi da ɗabi'u na musamman kar ka zama jajaja domin za ka kakannin wato kakan ka bai yana girmama ka ba kai yake girmama ba littafin da kake dauki da shi yake girmama to saboda haka ya kamata ka girmama kanka kai ma ya kamata ka girmama kanka ba daidai bane a gan yadda a sa'anin da za su zo suna cikin bi kai ma kai wannan qur'anin da Allah ya ba baiwa da shi dole ka girmama shi domin annabi ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ikramu bi shaybatil muslimi wa hamilul qur'an yana da girmama Allah shi ne girmama dattijo duk inda ka gaishe da kuma ba da shi za ga mutum da farfara ana cewa kai ma da shi za ga yana girmama ka wani ai makaranta alkur'ani ne yana girmama ka har yanzu a kasar Hausa mu iyayen mu suna da wannan tarbiyyar har yanzu za ga mutum ya yi jika da kai amma in ya ganka kana kokarin tsuguna shi ma yana haka kana jin nauyi ba ruwan da shi qur'ani yake kallo Qur'anin ake kallo. Amma idan kuma wata gaga to ba ruwan sa da kai. Ba ruwan sa da kai. Saboda haka lallai muna ta samun matasa suna hada alƙur'ani. Ɗabi'un ne muke ta yaki a kansu. Ya kamata ɗabi'u su zama masu kyau. Duk inda ka ji ana cewa wani hadisi ne za a ji haba. Zai aika domin an ga nutsuwar. Ana cewa wani hadisi ne za su ji a tabbata ya shiga. ya kamata a ga nutsuwa tare da kai domin qur'ani gaba ɗaya da nutsuwa to wannan yana da kyau matasan mu su kula da wannan to shine ma da yake cewa ai kamar da imari id amala kutuban la yadri ma fiha kamar misalin jaki ne da ya dauko da tabai shi ma bai san ya ka doro ba ba domin shi ne bulo ne oho wa huwa ya'miluha amalan hissiyan wa la yadri ma alayhi kawai ya dauko ne bai san me ya kansa ba fa kadhalika haula fi amalihim alkitab alladhi utuhu afazu labdan wa lam yatafahamu eh ko mutum ya je kawai ya haddatu alqur'ani shi ba ne aiki ya haddace ba kawai ya yi ne dan ya rika musu da mutane ko dan ya yi ya musabaka an faɗi ba nauyi kawai zai yake musabaka ya siyo mota shi dan wannan ba nan ya haddace alqur'ani ba ka da bambanci da yahudawa za ka ga duk wani doka ta alqur'ani yana gasawa amma kana fata tufatul huruf yanzu za ku faɗa da shi a ka faɗi wallahi ko a ce ma ai wannan jarjaran ne har harfi yake ka ji ya zo yana ji alqur'ani ba ma a gane ne yake fara kuma wai an tsau kuma a tsaya ana sauraron sa ba saukar da alqur'ani da haka ba a ce ma ji har da wanda yake da alqur'ani ko yana jiyawa ta ta baya غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن وين أبي أحب كم وين بركي وأيك أنا بديكي نارت إلى الله تقولي wannan fa bai sauki ne wannan kun ga ana gane ma'anar akwai wanda in yanzu ta miri zai faru idan larawa to ta gaban zai faru ya rubar ya ɓata qur'ani gaba daya ba ka da bambanci da waɗannan yahudawan da Allah ya zalla ba ka da bambanci da su shine kamar da himari ya hamilu asfara lallai kamar da shi ne da yake dauke da wagagen da tabai wajibi ne ka sani shi da ake faɗa wanda ya haddasa su a izu goma wanda ya haɗa izu goma yake kokarin bibiyar ma'anonin alkur'ani ya fi wanda ya haddasa sittin baya bi ta kan alkur'ani na rantsi da Allah ya bi ka haddasa alkur'ani amma ba ruwanka da guraren tafsiri kai kullum so kake ka gyara tafsiri ai kana da matsala malam gyaran da ziki ba laifi ba ne amma ka hana da sanin ba na alkurani shi ka ji abin da ya buga mutuwa da shi bayan yaro ya samu in dai ya samu alkurani to ya kokari ya samu amanarsa shi ne mataki na biyu shi ne mataki na biyu ma'anar za ta taimaka a tattaro to za ta bar ƙara da matsala to kamar da imani ya hamidu asbara bi isa masar da kawai ladina kaddabu bi ayatillah da irin mutanen da suka karya da ayoyin Allah wallahu la yahdi qauman zalimin Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai Allah ka shirye da mu um an nuna mun lokaci yayi za mu tsaya a nan kamar yadda aka sani yau muka dawo karatu insha Allah kuma daga yau mun koma da karatu suka na talata da muke alludu wal marja shi ma talata jibi insha Allah za mu tsora laraba amari da yau wal laila asabar umdatul ahkam mai da aka saba insha Allah ta'ala muna yi kuwa banda kai akwai da shi da dama da aka yi a musamman cikin azumi da bayan sallah wanda za ki iya hararowa yanzu kowa ya san da irin rashe da aka yi amma musamman mu wannan masallaci akwai amin mala amin ramma wanda Allah ya rasuwa ba jima wannan wanda duk a nan masallaci mun sha faɗa ya sha fama da jinya muna roƙon Allah ga mutum zargi ya yaje masa sannan akwai ɗaya daga cikin iyaye da ake mun bayani na dai shi washe gari amma ni ban gane waye ba gaskiya an ce a nan bayan ɗaya daga cikin dattijanu dattijan ba an ce duk karatun mu na nan da ke yawanci an tashi mukan kai ta amma har yanzu na kasa mara Abdullahi ya ce ko dai kafin a karatu mu kai ta ko bayan ake karatu ban gane shi ba gaskiya to Allah a ai kai ne da ba mutumi na je da ba Allah ne zama aka Allah ya bai mata na zo amma da da zo da da aka yi wato mun garke da su kai ba ta gura to shi da ban gane ba gaskiya Allah Allah ya bai mata a wannan yana cikin da dinan da suke kaurata da gaske daga cikin gaske wallahi da lai zai zabo ko wato magungunan da ake biya duk yadda kansa shi yake zuwa a biyo da waye duk sai ya bada labari cewa yanzu ce sun murjin lafiya ta kaza ce ba wai ta hakuri yace ke duk sana addu'a Allah ya bai masa an ji hanya kwarai da gaske kuma an an yi rayuwa mai kyau muna roƙon Allah wa rubutun sarki ya yabe masa Allah wa rubutun sarki ya yabe masa kuma kaga sunan ka ne mai kiyaye ba da Allah ya faɗa yana ta maimaitawa amma a sani kai in dai ya zo kauce mun gaisa Allah ya bai masa sauran da su yi mu da suka rage mana Allah ya kara musu lafiya Allah ya ba su tsawon kwana mai amfani suna da kwana da suna yin tajawawa da su mun zama da kuka Allah ka biya wa kowa bukatu suna sai suna da kwana da suna yin tajawawa da su mun zama da kuka Allah ka nuna mana gaskiya da siyasi ka ba mu ikon murja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon murje mana اللهم آمنا في أوطاننا ولا تزغ همتنا ولا تهمنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين yawwa kamar yadda muka faɗa akwai karatun da muke na amali da yau wanda ya ya jama'a da da rayuwa da Annabi alaihi salatu wassalam to kusan mun je da mata za su fara halarta littafin muka zo sai mun samu kamar yadda aka raba wa maza a bar su amma tun da bai samu ba duk da haka karatu ya fara da mun kira su fara zuwa dalilai biyu ne na farko littafi na biyu mu ja musu fitina zuwa inda za su yi saurari karatun to an ja fitina littafi ne bai samu wannan ga za su fara zuwa daga wannan laraba insha Allah ta'ala shi ma kamar yadda muke yi a masallacin talabiya magrib zuwa isha suna da wuri da aka tare da insha Allah da alamu da rubala mu sarki amfani da mu ya sa karatun da amfani duniya da lafiya assalamu alaikum